kuma ko da auren ma a ce ta yi shi amma auren ba ingatacce ba to shi ma hukuncin ta ɗaya da wadda take budurwa ko kuma ya zamo ta yi auren wanda yake ingatacce amma kafin mijin nan ya sadu da ita ko ya ji daɗi da ita ya sake ta shi ma dai tana nan a matsayin budurwa uba yana da damar yi mata dole yana da damar yi mata dole wannan shine ƙa'ida a masabar mu shine abinda masabar imam malik radiyallahu ta'ala suka tafi a kai tare da mafi yawan malamai malamai da yawa duk sun tafi akan haka amma shehunmu shehu ibrahim allah dagare shi shi yana fawa aljaura lil bikri ma ra'aituhu fi sunnatin nabiyyi ma rawaituhu a ce za a yi wa ya wadda take budurwa dole a aurar da ita ko da ba da san ranta ba ya ce ni kam wannan bai shigo fahimta ta ba saboda me saboda ni ban ruwaito haka a cikin sunnar manzo ba sallallahu alaihi wasallama shi yasa kenan kaga ya tafi kan cewa ba magana cewa ai jabaru ya tafi kan cewa ba magana ai jabaru sannan mutum na biyu wanda yake yana da damar ya aurar da mace ko da ba izininta ko da ba ta so ya ɗaura aure ya ɗaura mata aure auren nan ya inganta wanda yake uba yi wa wasiya uba ne yi masa wasiya ce to ga ‘yata ko na mutu ka ɗaura mata aure da wani to wannan idan uban ya mutu shi wannan wanda aka yi masa wasiya ya samu ya ɗaura mata aure da wannan ko da ta ce ba ta so ko ta ce ba ta so ya ɗaura mata aure auren ya inganta ko kuma uban ya faɗa masa cewa to ga ‘yata nan ko na mutu tana hannunka in ka samu mijin da kaga ya dace ka ɗaura mata aure kakka damu da ra'ayinta to shi ma a wannan halin wasiyin nan na uba wanda uba yi wa wasiya yana da dama ya ɗaura mata aure da duk wanda ya ga ya da ba izininta ko da ba ta so in ya ɗaura mata auren in ya ɗaura mata auren haka auren ya inganta to amma inda yake uban bai umarce shi da aurarwa ba kuma bai umarce shi da ya mata dole ba to wannan akwai zantuttuka biyu inda yake shi uban kafin ya mutu ya ce ga 'yata nan budurwa do Allah ka kula da ita bai masa magana aure ba to wannan a masabar mu akwai ruwaya biyu akwai kauli da cewa yana da damar ya mata dole akwai kauli da cewa a'a dan an ce ya kula da ita me nasa ne yi mata dole ai watakila an ce ba ya kula da ita ne dan katta ga abin da ba ta so don ya zo ya zamo shi ne kansa kuma sababin ganin abin da ba ta son ai kaga ya zamo akasin mayan da aka dora shi a wasiyar da aka yi masa to shi yasa akwai zantuttuka biyu akwai kauli da cewa yana da dama ya mata jabru akwai kauli da cewa bai da dama ya mata jabru to na uku daga waɗanda yake suna da dama su jabru shine mai baiwa dangane da baiwarsa wadda take baiwa ce kinni baiwa ce kinni bai daura mata fansa ba musallan bai dabbara ta ba ba ummul waladarsa ba ce to wannan yana da dama ya mata dole ya daura mata aure da wanda ya ga dama ko da ita ta ce ba ta so auren nan ya inganta to bayan wa'annan bayan wa'annan guda ukun da aka ambata ba wani wanda yake yana da damar yi wa mace dole akan aure sai wayannan guda uku su ma kuma a halayen da yake an fada banda a halayen da yake ba a fada ba kenan shi yasa a tsarin masabar mu in ba a samu wannan ukun ba kenan ya zamo wadda take mace yarinya ba za a ce za a ɗora mata aure ba kafin ta balaga dole sai a bari sai ta balaga ta faɗa da bakinta ko kuma ma bata faɗa ba daga bakinta ba a ga alama cewa ta yadda da wanda aka ce za a ɗaura mata aure sai dai illa iyaka wato da can malamai sun kawo wa'yansu sharuɗa da suka ce to wadda take mareniya ko da bata balaga ba a iya ɗaura mata aure in wa'yannan sharuɗan sun cika yanda wato mai asalul misali yake faɗa cewa wa zuwijat yatimatun bin nudiki min kubiha bin naqadi haufal fiski wa shuwirar ƙari wa ashirin balagat bi mahari mislin ajjaluhu kad sabat wa zuwujat yatimatun ya halatta a ɗaura wa yarinya wadda take mareniya aure kafin ta balaga amma in an cika wa'yansu sharuɗa wajen guda takwas na farko bin nudiki ya zamo a faɗa mata a tambaye ta to ke wane za a ɗaura miki aure da shi kina so sai ta faɗa ko kuma ta abin da yake ko da bata faɗan ba ya shiryar kamar ta faɗa ne kamar ta faɗa ne ya zama akwai karinoni da yawa da suka nuna kamar ta faɗa ma da bakin ne tana jin nauyin ta buɗe bakin ne kawai ta magana min kuɓeha ya zama kuma mijin wanda kamarsa a ba shi kamarta ne kada a ɗauki wani wanda bai kai matsayin a ce an ɗauka mata an bashi ba a ce haka za a ɗaurar da ita don an ganta ba ta da uba to wannan ba zai inganta ba haufal bin nagadi kuma ya zamo sadakin da zai bata kuɗi ne kuɗi ne ba inda yake ya bata wani abu daban ba saboda kuɗi wanda suke kash ana ganin darajar su fiye da a ce ya ɗo wani abu ya ce bara ya bata fiye da a ce ya ɗo wani abu ya ce bara ya bata sai dai kaga kamar wannan sai a ce kenan abu ne wanda zai iya dokara ga al'ada inda yake ga al'ada ana ganin darajar wani abu wanda fiye da kuɗin ma sai a ce kenan ai kana ma kenan ya ce zai bata wannan abu yanzu misali kamar a nan kasar kaga wayansu garuruwan ko wayansu guraren a ce za a dau gida a bayar ai gani ake hayya fi kuɗi in dai a wani wajen ne in dai wajen da yake ana ganin darajar abun ne ana ganin to ai ma wannan ai kana ma kenan fiye da dama abin da yasa aka ce sai in da yake kuɗi kai ya ce zai dau wayansu kaya haka wanda ba na ba masu daraja ba ya ce su zai ba ta sadaki aka ce in haka ne bai halatta a aura masa ba haufal fiski sharaɗi na hudu kuma ya zamo za a aurar da ita dinnan ne kafin ta balaga don ana jin tsoron in an ce za a kyare ta sai ta balaga karshen ta za ta kangare to ya halatta a aurar da ita kafin ta balaga wa shuwar alkali sharaɗi na biyar kuma a je a tambayi alkali a faɗa masa cewa to ga wannan mareniya ta mu ce ba ta da uba amma muna hangen za ta kan gare an samu miji wanda yake kamarsa a iya bashi kamarta muke so a mana izini mu je mu ɗora mata aure ko ko mun kawo don mu shaidar da kai ne don ka san me akai kad daga ba ta kawo ƙara ta ce ai san san bata san haka ba wa ashiran balagat kuma akalla ko da bata balaga ba amma a ce ta kai shekara goma bi mahari misilin ya zama kuma wato shine sharaɗi na shida bi mahari misilin ya zama kuma sadakin da za a bayar ya kai sadakin da za a bayar ga kamatta ga kamatta amma banda misalin akwai yan uwarta wadda ita sannan ubansu yana da rai da aka zo ba da sadakinta an ba da dubu hamsin ita yanzu a ce bara a sunna dubu biyu ko dubu uku a daura auren da ita to wannan auren bai inganta ba ehem bai inganta ba ajjaluhu da yake kuma sadakin nan ba mu'ajjali ba ne ba an ɗauki ajali ba ne an gaggauta an biya kuɗi hannu to sai an cika waɗannan sharuɗa amma malamai na daga ƙarshe suka ce a'a ba ma za a tsaya duban waɗannan sharuɗan ba a dubi abu biyu dai tsoron kangarewar da isa shekara goma inda kai in ana jin tsoron kangarewar ta kai kuma shekara goma to ya halatta a aurar da ita ba sai ta balaga ba amma bayan wannan in ba a wannan halin ba ya ba wanda ake tsoron ta kangare ba ba ta da uba ba ta da wasiyin uba kuma ba baiwa ba ce bai halatta a ce za a ɗaura mata aure kafin ta balaga ba ehem kafin ta balaga ba dole sai ta balaga kuma ta yadda da mijin da za a daura mata aure tunda ba wanda yake da damar ya mata dole ehem to wa'annan guda hukun dai su ne masu damar su yi dole wato da uba dangane da yasa budurwa da kuma wasiyin uba idan uba zama ya ayyana masa mijin ko ya umarce shi da ya aurar da ita ko da ba ta so sai kuma mai gida mai baiwa dangane da baiwarsa wadda take baiwa wadda take baiwa san to fala yasihu al-aqd bidunihi yin a daura aure ba da waliyi ba bai inganta ba Na'am.
daura aure ba waliyi bai inganta saboda wannan hadisin da muka gabatar a, na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayyu mamraka eh, ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikawha badilun fanikawha badilun fanikawha badilun na'am sai dai wato abin da ya rage a, da aka ce bai inganta din ba to id- eh, idan ya zamo ita matar matsalar ga waliyinta wanda yake ba zai mata dole ba amma hasi ne to sai ta je matsalan ga ubanta yana nan da rai sai ta je wani waje ta samu wani ta ce to gashi na sami miji da Allah taimaka min a daura min aure to idan shi wannan ya daura mata auren alhali ga ubanta amma uban wanda ba zai iya mata dole ba ya zamo ita ba zawara ce to sai a duba a yanzu a ga idan madaukakiya ce idan madaukakiya ce to idan ba a gano ba har sai da ta tare a gidan mijin ya zamo ta daɗe da tarewa matsalan ta hai ta haihu ma a gidan mijin to sannan aka gano to wannan auren sai ya ci gaba da tabbata ba zai ɓaci ba amma idan ya zamo aka gano da ɗaura auren aka gano ko daga tarewata aka gano ko da ma matsala a ce ta shekara amma ba ta haihu ba ba ta abin nan ba to wannan auren ya ɓaci ta ce to in dai shi waliyin wancan aka je aka roƙe shi ya ce shi fa ba bai yadda da auren nan ba to auren ya ɓaci shi walinta na shi waliyin nata wanda yake hasi amma bai da dama yi mata dole Na'am, na'am.
idan da aka roke shi cewa to kai ga yanda aka yi ka yafe ka ka haƙura an san haƙƙinka ne ka haƙura ya ce "Ah, shi bai yadda ba ai bai ji bai gani ba bai ji bai gani ba to wannan auren ya ɓaci Na'am.
wannan auren ya ɓaci amma idan ta zamo mace ce wadda take ba maɗaukakiya ba idan ya zama mace ce wadda take ba madaukakiya ba to wannan a auren sai a kyale shi auren sai ya tabbata da zarar an daura da idan ya zama ba madaukakiya ba ce Mhm, ba madaukakiya ba ce to wannan auren sai ya tabbata wato wannan yana ɗaya daga cikin gurare guda uku inda yake mu a masaman mu aure yana tabbata in an samu tarewa da dadewa in an samu tarewa da dadewa shine ba'adar duhuli wa duli guri uku ne dama inda yake aure zai tabbata in an samu tarewa da dadewa na'am saboda shi a tsarin aure mu yadda yake a masaban mu akwai auren da yake za a bata ko da ta haihu ko da ta haihu sau goma a gidan mijin nan wannan auren in aka gano dai sai a ce auren nan batacce ne a tashe shi akwai auren da yake za a bata idan bata a, bata dade da tarewa ba in ta dade da tarewa ba za a bata ba akwai auren da yake za a bata in bata tare ba amma in ta tare ko da jejen nan aka kai ta kafin a gano cewa auren nan fa ba daidai aka yi shi ba sai yau to sai a kyale tunda ta riga ta tare ta riga ta tare sai dai sai kuma a dubi abin da yake ba daidai din ba a dawo a gyara ehen shi yasa tsarin bata aure iri uku ne akwai wanda yake ana yufsahu abadan akwai kuma wanda yake yufsahu illam yujad hulun wa dulu akwai kuma wanda yake yufsahu illam yujad hulun faqat na'am to shi ɗaukaka zai zama a a al'adar garin ko ba al'adar garin kwarai Na'am.
za a dubi al'adar garin Na'am.
ehem za a dubi al'adar garin Na'am.
Mhm, wajen magana ɗaukakan ba a nan ina daga inda yake akan koma ga al'ada don ta bada Na'am.
Ahan, don ta shiryar akan menene akwai na'am to to alhamdulillah alhamdulillah.
ce malam ban yi sallama Mhm.
ke cewa menene hukuncin wanda suke zubar ciki yana wata biyu da kuma in yi wata bakwai na'am to wato abin da yake akwai shi dai gaba ɗaya an zo da ciki abu ne wanda yake ba daidai ba na'am a shari'a na'am saboda addini ya zo da cewa a kiyaye rai ya zo da cewa a kiyaye rai shi yasa zo da ciki gaba ɗaya abu ne wanda yake ba daidai ba a addini sai dai wato akan samu dalili wanda zai halatta zub da cikin na'am
akan samu dalili wanda zai halatta zu da cikin to in an samu ɗaya daga cikin dali- a dalilan da za su halatta zu da cikin to wannan sai ya zama a wannan halin ba komai na'am kuma malamai sun magana cewa tsa- akwai bambanci tsakanin zubda ciki kafin a ce ya kai wata hudu wato ya kai kwana ɗari da ishirin na'am wato bayan arba'in arba'in ar- guda uku su wuce gare shi Na'am.
da kuma zubda ci bayan sannan saboda ko da inda aka ce akwai eh, in akwai dalili yakan zamo ba laifi Na'am.
to akwai bambanci wato idan misali cikin da yake bai kai wata hudu ba aka samu likita wanda yake gwani a aikinsa kuma wanda yake mai tsoron Allah ya ce to wannan cikin ina zaton in kin bashi zai sabauta mutuwarki ko tsanani gare ki kwarai-kwarai to wannan dan an zub da shi a sannan ba laifi kaga cewa ya ce yana zato ne Mm.
yana kyakkyawan zaton cewa zai iya haddasa haka kuma gwani ne a fanninsa kuma mai tsoron Allah ne Na.
ya sifantu da wannan sufofin guda biyu to wannan ya zama ba laifi kenan to amma idan bayan wata hudu ne dan zarar ya ce ina zaton cewa in kin bai cikin nan zai bayi zuwa kas- kaza to in dai ba ya tabbatar ɗari bisa ɗari ba a wannan halin tabawan bai halatta ba a taba cikin asan nan tun da yake ya riga an busa rai a ciki yadda yake ya zo hadisin Abdullah bin Mas'ud Na'am.
to shine a bambancin ya iyaka wato akwai bayanai da yawa a, masalan an duba hashiyar madadigi ta sharhin ibn hajarin akan arba'una hadisan na imam nawawi a sharhin wannan hadisin na abdullahi bin mas'udin za a ga ya kawo wa- ƙarin bayani akan wannan Na'am.
Mhm.
Na'am. sai kuma menene hukuncin wanda ya rubuta saki ga matarsa amma takarda bata ji hannunsa ba wani abokinsa iya ga takaddar kuma ita matar bata san an yi haka ba eh ai abin da yake akwai daman wato mu a masabar mu na'am
shi eh, halayen eh, rubuta saki ga mace na'am eh, wato ko da ya zamo shi da ya rubuta sakin ya rubuta aziman wato da niyyar yanke ya sake ta ya rubuta haka Au, ko ya rubuta musu tashirin yana shawara ko la niyyata lahu bai da wata niyya ya je kawai rubuta ne haka kawai abin ya zo ne kawai sai ya rubuta to kuma ya, ya fidda takardar da niyyar ya bayar ga matar da yanke cewa zai bata don ya sake ta ko yana shawara ko bai da niyya to kuma ya zamo ta sadu da matar ko bata sadu ba ta sadu ko bata sadu ba kaga in an hada wato an sami hali shida Na'am.
sau uku kenan hali goma sha takwas to duk a halayen nan goma sha takwas malamai suka ce duk matar ta saku sai a hali ɗaya shine inda yake ya rubuta mustashirin yana shawara ya fitar ma ko bisa cewa yana shawara ba ya fitar bisa cewa kai tsaye zai bata ba Mhm.
ya zama kuma takardar nan bata sadu da matar ba ko waliyanta to a wannan halin shine kawai matar bata saku ba amma a sauran halaye goma sha bakwai duk ta saku Eh, a sauran halaye goma sha bakwai duk ta saku daman cewa ke ya rubuta azuman ko mustashirin ko lani ya talahu ya fitar azuman ko mustashirin ko lani ya talahu azuman ko mustashirin ko lani ya talahu azuman ko mustashirin ko lani ya talahu ta sadu da waliyi matar ko waliyanta ko bata sadu ba ta sadu da mata ko waliyanta ko bata sadu ba ta sadu da mata ko waliyanta ko bata sadu ba to duk da nan gaba daya da nan gaba daya da nan ukun gaba daya duk ta saku a nan guda ɗayan ne na tsakiya kawai ake ɗagawa sama a ce mata saku ba ko to
na'am sai tambaya ta karshe to shi nake ce mutum ne ya niyyar- ya yi niyyar- mutum ne ya niyyar tamattu'i mm, ba shi da hada- hadiya haka hadaya haka to a garin yin azumi sai ya dauka cewa sai an zo gida za a yi haka sai ya yi guda uku haka sai da ya je ashe ba haka ba ne haka waya zai yi.
a to ai shi kenan yanzu ya zo gidan kenan ko Mm.
bai yi shi a can ba Bai yi shi a to can.
ai kenan sai ya yi yanzu a gida din kenan To na.
Uhum, sai ya yi a gidan kenan Uhum, an ya zamo kenan aka ce sai ya koma can sannan ya yi a ga ya zamo ya ya haɗu da mashakka an ce ko ma ga ala alaikum fi dini min haraj Uhum, ba san ya muku tsanani kunci a cikin addini ba Ah.
So, mm, kamar ita wani yarinya a mm, ruwa mm, ta haihu mm, ita ta haihu a gida saboda jin kunya sai ta zuwa kare don kuwa mm.
ne kuma ita uwar yarinya a ai ta yi kisan kai ai ta yi kisan kai ne Uhum, ai ta yi kisan kai Uhum.
ta ita Eh?
zai za ta je ta ne ne a ba a caje ta da laifin kisan kai kwarai kuwa ai ta ta kashe kai ne kuma da niyya ko ta yi kisan kai da niyya
Allah ya saka da.
Rahmanir Rahim Na'am.
ويشترط في الوضع شروط للولي شروط to wali da aka yi magana cewa ɗaya ne daga cikin rukunan aure wanda bayan da za a yi aure ya yi in babu shi to an sharaɗa sharuɗa a cikin shi waliyin nan Na'am.
ba wai kowanne ne dan ya zamo dan uwa na mace ko uba nata yake da haƙƙin a ce ya iya aurar da ita ba a'a akwai wa'yansu sharuɗa da ake neman ya cika Na'am.
illa iyaka a cikin sharuɗan nan akwai wa'yanda suke sharuɗa ne na inganci Wan- abin da yake nufin cewa idan waliyin ya zamo bai da wa'annan sharuɗan to bai inganta ya zamo waliyin ba don ya ce ya aurar da abin wani tattasa auren bai ba akwai kuma sharuɗan da suke su na cika ne na cika ne a in ana so a samu cika shine sai an samu wa'annan sharuɗan Na'am.
amma ba wai inganci ba ko da ba su waliyin ya aurar auren ya auren wata inganta Na'am.
to Min hatti faqud dinaini.
yana daga sharuɗa na waliyi ya zamo shi waliyin nan da ita matar ab- wadda yake walitta addininsu ɗaya dacewar addini Ah.
ya zamo addininsu ɗaya kai ya zamo addininsu ya bambanta Ah.
a wannan halin aurar da ita bai inganta ba Na'am.
ko da dai hakika wannan magana ana yi ne a kan inda yake musulmi ne zai aure ta tunda idan ba musulmi ne zai aure ta ba a ita matar to duk yanda waliyin nata yake ya aura wa wanda zai aure ta yace shi ya ji ya gani ba ruwanmu ba ruwanmu No.
tunda addininsu ne can yana ganin shi a addininsa ya yi daidai wannan ya zama waliyi ga matar da zai aura shi kenan amma inda yake ya zama mijin wali ya musulmi ne to shi ne wadda zai aura sai ya zamo da ita da waliyin nata addininsu ɗaya Na'am.
sannan zai aura Na'am.
Ehem, sai dai in ya zamo baiwa ce zai aura to wannan ko an samu sabawar addini tsakaninta da waliyinta ba komai Na'am.
amma in dai ya ce dole ya zamo an samu dacewar addini Na'am.
Ah, shi yasa misalin musulmi bai auri ba yahudiya ko ba nasariya ya ce waliyinta musulmi ne zai ɗaura masa aure da ita ba saboda sai dai waliyinta wanda yake kafiri kamar ta ya ɗaura mata aure sai dai wasu malaman sun ce sai in ya zamo ƙasar ƙasar musulmi ce gaba ɗaya ya zama ƙasar musulmi ce gaba ɗaya to wannan ba laifi don waliyinta musulmi ya ɗaura mata aure amma asali dai wadda take kafira to waliyinta kafiri ne Eh, waliyinta zai zamo kafiri ne saboda mummuni shine aka ce waliyin mummuna ne wal muminuna wal muminatu baruhumu aw da ubari wanda kuma yake ba mummuni ba cewa aka yi wal munafiquna wal munafiqatu baruhum mhm baruhum awliya ba'rin yamruna bil munkari wa yanhauna anil ma'rufi wa yaqbiruna aydihim to Na'am. Fala yuzawwijul kafirul muslimata.
wanda yake kafiri bai halatta ya aurar da wadda take musulma ba Na'am.
wannan ba ya aurar da wadda take musulma ba ko da kafirin nan uba ne gare ta ko dan uwa ko dan uwa ba dama ya aurar da ita Allah subhanahu wataala ya ce walan yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila to Na'am. Walal muslimul kafirata.
haka nan musulmi ba zai aurar da kafira ba cewa aka yi almuminuna wal mu'minatu ba ruhum awliya'u ba'ari Na'am.
to illa an takuna amatahu sai ko in ta zamo baiwarsa ce kuma a suratul anfal cewa akai wallazina kafaru ba ruhumu awliya ubar illa tafalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wallazina kafaru ba ruhumu awliya ubar kafirai sashen su sune waliyan sashi ina kai musulmi ka ce za ka yi walicin wadda take kafira sai ko baiwa baiwa da take kafira ba yahudiya ko ba nasariya a to shine ta yi waliyinta wato mai ita musulmi ya aurar da ita a wannan halin Na'am.
to
aw ma'atuqatahu shine illa menene ba illa an takuna amatahu sai ko idan ta zamo baiwarsa in ta zamo baiwarsa ce to wannan ya aurar da ita Na'am, aw ma'atuqatahu ko ko a bar yantawarsa ita kafirar shi musulmi ne ya yantar da ita Na'am.
ya zamo ya samu walicinta ta fuskar zamowarsa maulanta ne Na'am.
maulanta ne Na'am, fa shi ne ya innahu- sawa nata Na'am, to fa innahu yuzawwijuha shi ya samu ya aurar da ita ya samu ya aurar da ita Na'am. wa min hal hurriyatu yana daga sharaɗin waliyi ya zamo an samu yanci sai waliyin nan ya zamo ɗa bawa ba waliyi ba ne ba ce- ehem.
fal abdu wanda yake bawa wal mukatabu ko wanda yake an ɗaura masa fansa bai riga ya biya fansan nan ba Na'am, wal mu- tunda ko da ya fara biya ko da ya fara biya in kwabo ya saura bai gama zama waɗa ba diyawar mukatabu abdun ma baqiya alaihi shay'un Na'am.
wanda yake mukatabi bawa ne muddin dai akwai sauran wani abu a kansa in dirhamun baka alal mukatabi fa zaka abdun faqidul maratibi Na'am.
to in je sho malam rabi wal mudabbaru to wal mudabbaru haka nan bawa wanda yake aka dabbara shi bawa wanda aka dabbara shi Na'am.
ah, wato an ce me shi ya ce in na mutu kai ka zamo ɗa to amma me shi din bai riga ya mutu ba to wannan bawan nan da aka dabbara bai da damar ya ɗaura auren abin walicinsa saboda wilayarsa ba cikakkiya ba ce Na'am. wal mu'taqu ila ajalin ko ba'duhu ko wani mutum baro ko wanda yake sashensa ɗa ne an yanta sashensa amma sashensa bawa to shi ma dai bai zamo waliyi ba bai cika sharuɗan zamowa waliyi ba yufsahu ma aqaduhu shi ne aka ce duk abin da suka a- ɗaura aurensa duk wani auren da suka ɗaura to za a ɓata wannan auren ne wannan auren ɓatacce ne walau ba'da dukhul ko da bayan tarewa wato a ka'idar mu duk wani aure da ya zamo ya ɓaci da sababin rashin sharaɗin inganci a cikin waliyi ko a cikin ma'aura ko a cikin ma'aura to wannan auren za a ɓata ko da matar ta tare ko da ta daɗe ko da ta yi haife-haife ko da ta yi haife-haife wannan za a ɓata tsarin ɓata aure a mu hawa uku ne akwai auren da ake ɓatawa amma in ba ta riga ta tare a gidan miji ba in zara an ɗaura aure ne ba ta riga ta tare ba sai a ce wannan auren za a ɓata amma da zai zamo ta tare a gidan mijin sai a ce to a kyale abin da yasa irin wannan shari'a yanda ta zo ta zo ne da maslaha gyara shi yasa duk wani abin da shari'a za ta ce kada a yi saboda akwai banna ne a ciki ta yi mutane ba su gano bannan ba ko ba su hango bannan ba amma in shari'a dai ta ce ka ai abu kaza to lalle akwai banna a ciki ba wai haka kawai a ubangiji subhanahu wataala wanda shine ya shar'anta haqiqa hakimun khabirun ne gwani ne masani ke yasa duk abin da aka ce kada ai to dan akwai banna ne to amma idan ya zamo har an riga kuma an yi ya zamo kuma batawar za ta iya bayuwa zuwa wata banna da tafi girma sai a ce to a haƙura tunda wani matsalar ko wata tana shiga ɗakin wani ko shi yana shiga ɗakinta sai ya zamo soyayya da take afkuwa tsakaninsu ba san kaifiyarta ba ba za ta wuce a bayanin kaifiyar to a wannan halin an sami irin wannan aka ce to bara a ɓata sai ya iya bayuwa kuma ya zuwa ɓannar da tafi wannan sai su dawo daga baya ko suna zina ko suna wani abu in ya zamo shi ya ga ba zai iya haƙura daga gare ta ba inda misalan bata tare a gidansa ba bai ganta a ɗakinta ba bai santa a matsayin ƴa mace ba ta yi an ɓata wannan abu ne mai sauƙi ya iya mancewa da ita amma in ya zamo ya riga ya santa sai ya zamo kenan ta yi a fada wata banna da tafi ko ita ya zamo a fa- a fada wata banna da tafi to a wannan halin sai a ce to a hakura a kyale auren haka a bar shi saboda dama abin da yasa aka ce a bata batacce ne saboda akwai banna a ciki akwai auren kuma da yake wato to shi irin wannan matsalar kamar auren da yake ya ɓaci saboda ɓacin sadakinsa to shi za a ɓata ne bisa idan wato bata riga ta tare a gidansa ba amma idan ta tare to sai a dawo a gyara sadakin a kyale auren ya zama sadakin ne ya ɓaci ko ya rasa wani sharaɗi daga sharuɗa misali auren da aka yi bisa cewa za a ba da alhinzir daga mallaka alhinzir bai halatta ba ga musulmi bai halatta ba sharaɗin abin da za a yi sadaki da shi sai abin da mallakar sai yake ya halatta don haka aure irin wannan sai zama ba a gano an ɓata ba har sai da ta tare to sai a ce a kyale auren yanzu amma a duba ita nawa ya dace a ce kamata an bata sadaki an biya sadakinta sai a ce to ya biya haka din a kyale wancan sadakin amma auren ka a bata shi ko masalan aka yi aure da zaɓi eh, ko bisa cewa sh- bai da damar ya zo wajenta sai da rana ko sai da daddare aka yi aure ta sharaɗin cewa a wajen ɗaura auren aka yi da sharaɗin cewa mijin nan bai da damar ya zo wajenta da rana sai da daddare to shi ma auren nan ɓatacce ne in aka gano bata riga ta tare ba sai a ɓata auren amma idan ta riga ta tare to sai a kyale auren a ce sharaɗin nan naku ɓatacce ne kullu sharaɗin laysa fi kitabillahi fa huwa badilu Na'am.
duk wani sharaɗin da ba a- addinin Allah bai yadda da shi ba sharaɗi ne ɓatacce ya zama sharaɗi ne ɓatacce na'am to a da irin wannan ana bata ana batawa in ba a samu tarewa ba amma an samu tarewa sai a tabbatar da shi amma ya zama auren ya ɓaci saboda rashin sharaɗi daga cikin sharuɗan waliyi to wannan ana bata shi har abada akwai kuma wani auren wanda shi ana batawa amma muddin bata riga ta tare an samu daɗewa ba amma in ta tare an samu daɗewa to sai a kyale saboda dai koyaushe dai maslaha ce ake kokarin tabbatarwa ana ganin cewa tunda ta daɗe har ta yi haife-haife tunda misalin akwai auren da aka ce ko da haihuwa ɗaya ta to auren nan za a bata za a raba tsakaninsu amma in ta haihu haihuwa biyu wanda ba tagwaye ba ne ya zama ta haife su gaba ɗaya ya zama ta haifi 'ya'ya biyu da shi ko fiye da biyu to wannan sai a kyale kaga wannan saboda duban maslaha cewa to dan mutum ɗaya ne yaro ɗaya an ce ya tashi ba ba tare da mahaifansa ba bannar kaɗan ce amma in sun kai ‘ya'ya biyu ya zamo ‘ya'ya da yawa suna tashi ba tare da mahaifansu ba zai iya bayuwa zuwa banna a cikin jama'a to koyaushe dai shari'a tana duban maslaha ne gaba ɗayan shari'a an gina ta ne alastinabil masalihi a Allah walu alastinabil masalihi wastinabil mafasidi an gina shari'a ne bisa jawo gyara da a nisanci ɓanna to na'am
wala hal maharu
eh, eh a wannan kuma ai za a dubi matsayin reno ne idan yaron yake wanda yake yin a a matsayin har yanzu za a yi renonsa ai uwa ce take da haƙƙin reno ko Ehem, uwa ce take da haƙƙin reno sai dai in ya zamo akwai wani abu wanda zai hana ai ba wai an ce ko da irin wannan guri da yawa da aka ce a raba auren ba wai ana nufin 'ya'yan ba 'ya'yansa ba ne 'ya'yansa ne amma kuma ita mace ai tana da haƙƙin reno ko tana da haƙƙin reno ita ya ta a, uwa tana da haƙƙin renon ɗanta ko sai dai wanda yake shekarunsa sun haura ko ya zama yaro namiji ne ya yi famfara ai kaga ba sauran kuma cewa uwa ta kula da shi ko Eh. to wala hal maharu a sadaki idan ya zamo ba a gano ba sai bayan da ta tare to aka ce za a ɓata auren nan duk da haka saboda an rasa wani sharaɗi daga sharuɗan wali to amma ita matan nan in an ɓata auren za a bata sadakinta za a bata sadakinta bil masisi da sababin cewa ya kusace ta tunda yake shi mijin ya kusace ta to za a ce ya biya ta sadakinta ko da bayan an bata auren ko da bayan an bata auren na'am to alhamdulillah to to alhamdulillah na Eh, a wato ko da a, an ambaci tarewa da to duk inda aka samu saduwa ma ta tsaya matsayin tarewa Eh, ko da bata tare ba to saduwa zarar tare a, saduwa ta tsaya matsayin tarewa Mhm.
akwai abin da zai in sallar taurari ba zai iya fita daga sallar ba haka saboda ya shiga kurkukun liman haka to sai zama na yayi niyyar bin liman sai ya zama limamin da yake bi ba wanda yake ji a ran yake zato bane a ransa haka to shi ma sallar zai ci gaba ne ko ko za ta yi a ai idan ya zamo limamin da ya koyi da ya fara bi ya tabbatar ba wanda yake ya cancanci ya bi shi ba ne bai cika haƙoƙin limanci ba ai wannan sai ya bar limancin da shi ai alma'adumu shar'an kal ma'adumi hissa abinda shari'a duk ta ce babu shi kamar babu shi ne hakika a yanzu to da zai fara bin limamin limamin ya faɗi ya mutu ko wani abu ya fara ba dole ya rabu da shi ba to duk abin da yake shari'a ta ce babu shi eh, to kamar babu shi ne ma hakika wanda shari'a ta ce kai ya bi shi ba a yadda ya bi shi ba ya zama to shi din ne ai sai ya rabu da shi ai kamar babu ne kamar babu ne tunda shari'a ba ta yadda da a bi shi din ba kuma wanda ko da ya cancanta kan alal misali kamar shi akwai wanda yake so a ce shi ne limamin yake jin a daɗin to ai wannan.
wannan wanda ya haka ai shine ma yayi babban kuskure inda wanda yake ya cika limanci ne ai cewa aka yi wa gashi mun ja awal mu'minuna wal mu'minatu ba'ruhum awliya'u ba kai ka ce a wannan mu'minin ka san mu'minin ne ba masoka ne da shi ta fuskar imanin ko a wannan matsayin ka ce a ai kai ba shine naka ba ga wani can da eh, daban naka ai kai laifi ehem bayan ka fara abin ka ce wai za a ai wannan bai ma kamata daman ai ma ka wannan magana a nan ba in dai ya cika sharuɗa bi shi bi shi mana gashi an faɗa a mutasar mana cewa wala ta tafaralu wala ta tafaralu sallah ta jama'a ba za ta yi a ce ga wadda yake tafi wata ga matsayin da za a ce in ka yi da wannan saboda bata kai ba to in ka samu wannan ka iya ramawa a'a cewa aka yi duk jama'a jama'a ce an san akwai wadda yake tafi wata amma abun ba wai matsayin haka cewa a a rama ba kaga wani an dauka ko bisa wannan sai ya zama kenan ashe ka iya bin wata ma ka samu wata ka sake ko cewa ai wancan ni ban yadda da shi sosai ba a to in yadda ta fuskar shari'a bai cika wani sharadi na shari'a ba a to shikenan dama ai shari'a ce bata yadda da yi masa limancin ba ba kai bane ba kai bane to sai na biyu shine ce kamar yadda mai ubangijin bawa yake da a, ar- yake da iko a kansa mm.
kamar in ya kai ga kashe shi ba shi da wani hukunci aka yana da wani abu A- akwai sabani tsakanin malamai Na'am.
akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ingatacce wanda ya zo da cewa man qatala abdahu qatalnahu wanda di ya kashe bawansa to ya tabbatar mu ma fa kashe shi zami kuma man jada abdahu jada na wanda yace zai wa bawansa miki mu ma fa ma- mi- mikin zami masa sakayya zai to kuma ga mafhumin ayar qur'ani alhuru bil hurri wal abdu bil abdi kenan ta fuskar mafhumin wannan ayar ba manduki bane mafhumi ne sai a ga kenan ashe da ba daidai yake da bawa ba ba a ce za a kashe bawa da dan ya kashe bawa ba to haka ya kawo sabani tsakanin malamai wasu malaman sun tafi zuwa cewa wanda ya kashe bawansa ai sai ya kashe shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala abdahu qatalnahu to amma wasu malaman suka ce a wanda ya kashe bawansa dai yayi kisan kai ba ah, na farko dai kenan ya san cewa yayi kisan rai yayi kisan kai kuma in mummuni ne ya kashe ya kashe fa mummuni kai ya dauka cewa dan bawa ne ai ba ya kashe mummuni bane wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama halidan fiha wa ghariba Allahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban muhina wanda dai ya kashe mummuni da gangan bawa ne matsayinsa kenan to amma suka ce to amma wajen maganar sakamako sai a aiki da mafhumin ayan nan tunda mafhumin ayan nan shine cewa ba za a kashe ɗa ba dan ya kashe bawa ba za a kashe shi ba kenan ehin shi yasa ko da ma bawan ba nasa bane na wani ne wasu suka ce ba za a kashe shi ba ba za a kisasi ba sai dai a ce ya ba da kimarsa ya biya kimarsa to amma ba wai don cewa tsananin kisan a lahira wai yana da wani sauki a kai ba ko kaɗan ba wani sauki a kai Na'am.
to alhamdulillah sai wata tambaya nan da ya rubuto kenan kuma ai a, mala'ika kansa mai rubuta aiki kyakkyawa ai cewa akai da ma yake eh anil yamini wa anil shimali eh eh kai eh, to ah, haka aka a- a- aka fada ashe kenan abu mai kyau ya zo ta fuskar dama ya fi shine asali ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi jami'i umurihi manzo sallallahu alaihi wasallam damaitawa yana ƙayatar da shi a baki ɗayan lamurinsa ashe kenan za ka yi koyi da li- da liman za ka yi koyi da wani damansa ai ya fi ma ka tsaya daga damansa ai
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها عند بعضهم أن يكون غير مولى عليه to wamin ha yana daga sharaɗin walici inda ba a rihim a wajen sashen malamai an ya kuna gaira muwallan alaihi shi wan- wanda zai walicin mace a wajen aure ya zamo ba wai shi kansa ana da wal- walici a kansa ba amma wanda yake ana da walici a kansa kenan ko ta kaka shi bai cancanci ya zamo kuma waliyin matar ba wajen aure نعم to
وأن يكون عدلا yana daga sharuɗan dai wajen sashen malamai cewa shi waliyi ya zamo adali ba adali ba kenan bai cancanci ya zamo waliyi na mace ba ba ya ɗaura wa mace aure ba ko da yarsa ce نعم to amma wannan zancen rarrauna ne mu a masabar mu نعم a zance ingantacce yadda zai fada ya ce والمشهور zance mafi bayyana أن الفسق cewa fasikanci لا يسلب الولاية bai sunce walittaka ba نعم wanda yake waliyi na mace to ko da fasiki ne shi ne dai zai daura mata aure yana da haƙƙin ya daura mata aure cewa fasikancin nasa abinda kawai ya kawo shi ne ba a samu yadda ake so ba نعم amma ba sh- cewa ba zai daura mata aure ba zai daura mata auren نعم وإنما يقضه في كمال العقد abinda da yake akwai shine cewa fasikancin waliyi ya yi suka a cikin cikar akadi نعم ya yi suka ne a cikin cikar akadi دون صحته ba inganci ba نعم ويقعد ويقعد ويعقد السفيه wato shi yasa zance ingatacce shine cewa shi wali wali sharuɗansa guda bakwai ne نعم sharuɗan wali a wajen aure guda bakwai ne نعم ehin wato ya zamo a, ɗa ba bawa ba ya zamo balagagge ba yaro ƙarami ba ehin ya zamo mai hankali ba mahaukaci ba ya zamo musulmi idan ya zamo ita wadda za a ɗaura wa auren musulma ce نعم ya zamo kuma bai cikin harama da haji ko umra ehin ya zama wato bai cikin harama da haji ko umra wali in yana cikin harama da haji ko, ko umra bai halatta ya ɗaura aure a sannan ba sai a bari sai ya yi tahalluli ya gama aikin hajjin nan ko aikin umra نعم aikin hajji ko aikin umra sun hana mutum ya aure sun hana a aure shi in mace ce masala Na'am.
kuma sun hana ya zamo wali sun hana ya zama wali sai in ya fita نعم sannan kuma wato ya zamo ba a yi masa dole ba ba dole aka yi masa cewa dole sai ka ba da abin walicin nan naka ba dole ka ɗaura mata aure in aka yi haka ya zamo wato ɗaura auren bai inganta ba wannan ɗaura auren bai inganta ba tunda dole aka yi wa waliyin ya ɗaura ga wa'annan su ne wato sharuɗan waliyi نعم su ne sharuɗan waliyi نعم to ويعقد wa yaqidu safihu zurra'i Mm.
ala ibnatihi bi izni waliyihi a wanda yake wawa amma kuma wautar tasa ba wai gaba ɗaya ne bai da hankali ba a'a yakan yi dai wa'yansu abubba wanda za a ga kamar masu hankali za su ga bekensa a wajen aikatawan to wannan ba ya yi suka akan cewa ya ɗaura auren yarsa ba zai ɗaura auren yar tasa amma fa bi izni waliyihi da izinin waliyinsa waliyin waliyinsa ya masa izini sai ya ɗaura aure wanda yake shi kansa yake kula da shi ya masa izini sai ya ɗaura aure da wato wan- eh, ya ɗaura wannan yar tasa aure
wa min hal bulu kuma da ce zai ɗaura din ma ba izinin waliyin nasa to ba auren ba ne ya ɓaci auren bai ɓaci ba illa iyaka dai bai sami yan- ba a sami yanda ake so ba ba a sami yadda ake so ba ne kawai da a ce zai ɗaura shi wanda yake wawan ya ɗaura auren yarsa ko wata abin walicinsa ba da izinin a shi waliyinsa ba to auren ya inganta auren ya inganta shi waliyin nasa bai da dama ya ce ni ban yadda da wannan ba ni ban yadda da auren nan ba a bai da dama to
wa min hal bulugu yana daga gare ta wato sharuɗan shi wali ya zamo balagagge Na'am.
ba yaro ƙarami ba na'am wala aqalu Ah, da kuma hankali na'am wa zukuriyatu da kuma mazakuci na'am fal mar'atu wanda take mace la yajuzu aqaduha ala nafsiha bai bai ta samu ta ɗaura aure ga kanta ba ta zama ita ce za ta ɗaura wa kanta aure na'am to wannan bai halatta saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la tuzawwijul mar'atu mar'ata na'am wala al mar'atu nafsaha fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha mace ba ta da dama ta ce za ta ɗaura wa wata mace aure na'am hakanan mace ba ta da dama ta ce ita da kanta za ta ɗaura wa kanta aure domin mazinaciya ita ce za ta ɗaukanta ta ce ta ba ta ɗaura wa kanta aure ba ta koma wajen waliyinta ba ubangiji sa da wata ala cewa ya qur'ani fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna ku aure su da izinin iyalinsu ashe izinin iyalin abin isna ne na'am Ahan, to wannan shine zancen da mafi yawan malamai suka tafi a kai saboda wannan hadisin da kuma wani hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikawha badilun fanikawha badilun fanikawha badilun duk wata mace da ta daura aure ba da izinin waliyinta ba to wannan aurenta ya zama batacce aurenta ya zama batacce aurenta ya zama batacce ga kuma hadisin da ya zo cewa la nikaha illa bi wali ba a yin aure sai da wali to wannan shi yasa mafi yawan malamai suka tafi zuwa cewa shi dai wali kam rukuni ne a cikin aure amma hanafiyawa su sun tafi zuwa cewa